والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم أشرين ديني لوت رمضان شكرا تدبو ليلة دريه da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da ashirin daidai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin suratun rum yau muna aya ta talatin da uku za mu tashi insha Allah tabaraka ta'ala ana bukatar uwa sai maka da addu'a dan uwa Allah rama baba lawan bashi da lafiya yana kwance yanzu haka muna fatan Allah ya bashi lafiya Allah ya barkar da shi muna tare da dan uwa Allah rama malam Kabir Ibrahim a da shi da mai karatu insha Allah Allah ya ba mu malam baba lawan lafiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
الله madaukin sarki ya ci gaba da yi mana bayani dangane da hali da ɗabi'u irin na ɗan adam na mutunci da mantawa da Allah da kuma yana tunawa da Allah ne wani lokacin in ya shiga cikin matsi da bala'i Allah ce وإذا مس الناس ضر idan fari ya shafi mutane qahtun wa shidda da auren ba hun ne bina ilai sai su kira ubangijin su suna masu fuskantar sa munibina ilai ay muqbilina ilai bid'a suna fuskantar ubangiji suna roƙon sa a lokacin sun shiga matsi a lokacin sun shiga fari sun shiga talauci sun shiga bukata sai su nuna suna Allah ne don da an shiga hali na wayo Allah ne yansu sun ma idan a zaƙahu min rahma sannan idan Allah tabaraka ta'ala ya ba su rahama da ni'ima khas yalwar amfanin gona da kuma ni'ima da arziki da ‘ya'ya ko da mulki da sarauta da wadata. To kaga sun samu jin daɗi kenan. Summa idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Sai ga wani bangare daga cikin su suna shirka da Allah. Ma'ana suna komawa ne ga Allah lokacin da suka shiga cikin matsi da wahala idan suka samu wadata sai su koma shirka da Allah kai mai sauraron karatu kaka zama mai irin wannan ɗabi'a mai tuna Allah kawai lokacin da ka shiga wahala amma in Allah ya buɗa ma ka samu yalwa a lokacin za ka yi ta faɗa da Allah kana ta faɗa da shari'a kana ƙin bin dokan Allah Allah ce ne ya furu bi ma'atainahum wannan khitab tahdid ake ce da shi jan kunne ne su kafirce su je dai su kafirce da abin da muka ba su fatamatta'u Allah ce ku je ku ji daɗi fa sau fata alamuna da sannu za ku san halukun fil akhirati halinku a lahira kenan Allah yana nuna duk mai irin wannan ɗabi'a kuma mai irin wannan hali ya je ya ci gaba da yi ya jira gamuwarsa da Allah ko ɗan adam ne ya ce ka jira ku haɗu ka san yadda za ka ƙare da tunani dangane da bala'in da zai iya maka in kun haɗu ne ballantana Allah ta baraka wa ta'ala sai Allah ya sake cewa am anzalna alaihim sultana na'am
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون Allah madaukin sarki ya ce, Am anzalna alaihim sultana, wannan yana magana ne a kan mashirkai kafirai, yana inkari ne wato gare su dangane da abin da suke yi ba da dalili na shari'a ba, babu hujja, ya ce, Am anzalna alaihim sultana, ko mun saukar musu da hujja ne, kalmar sultan anan tana nufin hujja, mun saukar musu da hujja ne, ya takallamu hujjar da take tana musu magana bi makanu bihi yushriku da abin da suke shirka da shi kalmar ya takallamu tana nufin yantiku wannan istifham ne inkari ana nufin lam yakun lahum shay'un min dhalik ba su da wani abu makamancin wannan kwata kwata babu wani dalili Allah bai ba su wani hujja ba da za su makale da shi ibnu abbas yace am anzalna alaihim sultanan am anzalna alaihim udran wa hujjatan Allah yana tambaya shin ya sauka muku da hujja ne ko wani uzuri na yin shirka imamu qatada yace am anzalna alaihim sultanan ko mun sauka musu da kitab ne littafi ne da yake magana yana goyon bayan su dangane da abin da suke yin shirka kuma yana umartar su ci gaba da aikata wannan shirka wa idza azaqana an-nas rahmatan idan muka dandana wa mutane rahama yawan ruwan sama rahama ne yalwar abinci rahama ne kudi a hannu rahama ne walwala ta yau da gobe in muka dandana musu suka ji farihu biha sai zamanto masu fara wato farha batar suna girman kai da nuna isa da alfahari saboda abin da muka muka sauka musu shi ma ɗin wata ɗabi'a ne da ɗan adam cewa wani lokacin ya samu wadata to sai rinka alfahari yana nuna isa yana wulakanta mai ƙaramin ƙarfi yana nuna shi ya kai ko ma ya nuna ma wayonsa ne ya ba shi dukiyar kamar can inda Allah ya ce wa ƙaruna inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya son masu alfahari wa in tusibum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun yace idan fari shine sayyi'a mummunan abu da karancin ruwan sama السيئة أنا أنا نفع القحط وقلة البطر فلي ده كلام شروان سما ده صورو ده بلائي الخوف والبلاء يسو كجا دم أدم bima qaddamat aydihim saboda laifuffuka da dan adam din ke aikatawa idahum yaqnatuna sai gashi suna dauke tsammani daga rahmar Allah yaqnatuna yayi asuna min rahmatillah sai gashi suna dauke tsammani daga rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan sabanin sifar mumini kenan shi kullum mumini fa innahu yashkuru Allah inda ni'ma mumini yana yi wa Allah ne godiya a lokacin da Allah ya masa niyama wa yarju rabbahu inda shidda idan mumini ya shiga cikin kunci da matsi kuma sai rinka tsammanin ubangijinsa zai buɗa masa zai kuma taimake shi amma shi kafiri a'a ba haka yake ba sannan ayat ta nuna mana cewa duk bala'i da kaga ya samu mutane bi ma qaddamat aydihim ne da abinda hannunsu ta aikata ne da kanmu muke gayyato bala'i Allah kiyaye da kanmu muke gayyato masifa Allah kiyaye da sabawa Allah da keta dokar Allah da cin mutuncin shari'a da nuna cewa Allah bai isa ba iyazu billah abubuwa na barna da ta'adi da muke aikatawa shi din dai muke yi Allah yake fushi da mu ya jefa mu cikin irin halin da muke ciki yau ka duba yanayi da ake ciki a ƙasar nan malam labarin bai da daɗi kwarai duk abin da ka taɓa bai da daɗi ga ƙasar noma iya ganinka da daji amma kuma ana cikin yunwa ba abinci ga daji a yalwace na noma wani dajin ma a najeriya bai da buƙatar ka zuba mai taki faskare shi kawai za ka yi ka gyara ka zuba amfani ka ɗebe kawai bayan wata uku haka hudu amma wallahi ba isa da noman ba an shuka mana 'yan ta'adda an dasa mana masu kashe mu masu cinikinmu kamar da ake cinikin saniya mu ce amma muna gudun hijira kowa yana cikin firgici yana cikin tsoro ga talauci da aka seto mana shi yana nan yana ɗiban mu ya kashe na kashewa wanda zai rayu a cikin sai rayu a ciki ga kuma hanyoyin neman arziki a ƙasar uncountable bila adadin ba za su irgu ba amma Allah ya toshe mana hanyar samu ga arziki Allah ya zuba mana ƙasanmu arziki na sama arziki na ƙasa, arziki na ruwa, arziki na noma, arziki na iskar gas, arziki na rana ta sola, arziki na kasuwanci, arziki na ƙasashen da suke kusa da mu yawanci sun dogara da mu ne akan harkar kasuwa. Amma kuma talauci yana nan yana mana kisan mummuke a cikin Najeriya. Idan ka shiga ƙauyukanmu, wani ƙauyen in ba ka buɗe ido ka duba sosai ba sai ka ɗauka ko kiyama aka tayar aka sake nan Babu rahama babu jin daɗi. Duk wanda ka gan shi a gigice yake a ruɗe, kowa hankalinsa a tashe yake saboda bayi da abincin da zai ci a gida babban matsalar ɗan najeriya yau bayan mugun talauci shine rashin abinci kuma iya bala'i ya ishe ka idan ka waye gari abin da za ka ci ma ya fi ƙarfinka duk make-maken da ake yi fa nema ake a kawo abin da za a ajiye a gida a ci wanda wasu ƙasashe yau wanda ba su kai mu ba ko rabin ba su yi ba wallahi ba su da matsala abinci sun wuce wannan matsala ta abinci almajiri ma ba su da shi duk kasar wanda zai zo yana bara yana a bashi in dai abinci ne wallahi a akwai kasashen da suke nan afirka kusa da mu ne komun talaucinka duk dare duk lokacin da zaka ci abinci in gana ma sai ka ci da nama cin abinci da nama a wajensu ba matsala ba ne ni ko ni da kai ka san matsala ne wani ma lissafi yake daga layya sai layya ko ba ka bane babu ga dabbobi nan sai dai su ta mana barna a gona amma ba za mu iya ci ba ga ƙasar noma ba ma iya noma ta fi ƙarfinmu ga ruwa a najeriya har ambaliya yake yi ya kashe wasu amma wai muna kukan babu abinci wallahi wannan jarrabawa ce wannan masifa ce kuma matuƙar gwamnati ba ta yi ƙoƙari ta korin yunwa a cikin talakawanta ba to da sauranta a wajen samun zaman lafiya ina so na gaya muku wani abu guda duk guje ku duba duk ƙasar da kuka ga ana zaman lafiya ko da ba musulunci suke ba to ku duba cikin sirrin samun zaman lafiyarsu akwai abinci duk inda ka ga talaka ya yi shiru ba a ɗauke-ɗauke ba a sace-sace ba a kaza to akwai abinci amma matuƙar mutum zai waye gari bai da abin da zai ci to ba mamaki ka gauni ya tsallaka gidan wani ba mamaki ka gauni ya kama fashi da makami ba mamaki ka gauni ya kama ɗauke-ɗauke ba mamaki in wani ya shiga ofishin gwamnati ya rinka sata saboda abin da yake samu baya isansa ya ce da iyalinsa ƙasa ta lalace harkokin kasuwanci sun lalace a nan nan ƙasashen da suke kusa da mu ƙasashe da suke kusa da mu wanda in an faɗi sunan nakin ƙasashen nan mu cewa muke yi talakawa ne kasan ɗan najeriya ya iya zagin maƙocinsa ya ce talakan banza shi ɗan najeriya ba kuma talauci kuma a gindinsa ya ƙare aka girbe shi ma har aka fara susukarsa a tattare da shi wani dattijo yake gaya mini a cikin ɗaya daga cikin ƙasashen nan da suke kusa da mu ya ce ya san mutumin da tajiri ne wallahi a kudin cefanen gidansa kullum da aka buga shi a kudin najeriya kullum naira miliyan ɗaya yake kashewa cefanen miliyan haɗa da tattasai da tumatir da kayan abinci nama abin ƙalatu kayan more rayuwa hidindimin gida ma'aikata da waye miliyan guda kudin Najeriya a wata ɗaya miliyan talatin kullum sai ya ajiye wannan miliyan ɗaya amma a kudin Najeriya wannan ƙasar in an faɗe ta sai ka yi zage-zage ma ka ce waɗannan talakawa ai mun fi su haka kuke faɗa a baki kun fi su amma sun fi ku more rayuwa yawanci kasashen nan na afirka da suke gefe da mu muke ganin ba su isa ba wallahi sun fi mu wani rayuwa sun fi mu jin daɗin rayuwa ta hanyoyi da dama in tsaro ne sun fi mu tsaro in cin abin da suka ga dama ne a gida na abinci wallahi sun fi mu in yunwa ne mun fi su yunwa haka ne ko ba ka bane to me wani abin jin daɗi sai wani fadin ƙasa da fadin rai ubangiji muke roƙo gyara mana halinmu wanda duk Allah ya bashi wani abu ya daina alfahari kuma idan ka samu wadata a lokacin ya kamata ka koma ga Allah ba wai in ka samu wadata lokacin zaka tafi gidan giya ba ba in ka samu wadata a lokacin zaka yi fada da Allah ba ya kamata in ka samu wadata to sai ka nuna wa Allah godiya Allah ce wa idza azaqana an-nas rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun idan bala'i ya same su da fari da yunwa sai ce bima qaddamat aydihim saboda abin da hannunsu ta aikata sai kaga sun dauke tsammani ma dangane da rahmar Allah illa man asama Allah wa wafaqa sai wanda Allah ya kare shi ya kuma datar da shi ɗabi'ar ɗan adam idan asaba al-insanu ar-rizq idan asaba al-insanu ni'ma batir ɗan adam in ya samu ni'ima sai rinka girman kai yace zahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur inji qur'ani innahu lafarihun fakhur haka halin mu yake saboda wasu yan kudi da aka baka saboda wani dan mulki da aka baka saboda wani kasuwanci da ka samu kake kudi suna juyawa sai ka fara alfahari da nuna isa da girman kai kana jin cewa kai wani ne kuma kana jin kafi wani amma idan asabatu shiddatun qanita in tsanani ya same shi ya dauke tsammani wa aisa shi ma dai dauke tsammani ne cewa ba zai daba samu wani alkhairi ba bil kulliya kwata kwata illa alladhina sabaru wa amilus salihati Allah ya ce banda wanda suke hakuri suka yi aiki na kwarai suka nemi lada a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda yanzu a cikin suratul hud suka yi haƙuri fi darra a cikin ciwo cikin kunci cikin matsi wa amilu salihati fi rakha suka aikata aiki na kwarai a cikin wadata kamar yadda yazo a hadisi ingantacce riwayar muslim hadisi na 2999 عجبا لأمر المؤمن هو عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له وانا ريال مسلم كنا إن أصابته سراء سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أبو ماماكي جمومني Allah bai taɓa yanke masa wani hukunci ba a rayuwarsa, shi in dai mumini ne duk abin da Allah ya masa, to yana ɗaukan wannan abun alheri ne, idan abun farin ciki da alheri ya same shi sai wa Allah godiya, hakan shefa alheri gare shi, idan kuma cuta ta same shi ya yi haƙuri sai ya koma ga Allah kuma shi ne fa alheri gare shi. Da haka mu miƙa al'amuranmu ga Allah. mu nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو فيه أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المضعفون الله تبارك وتعالى ya ci gaba cewa a walam yaro anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u yanzu su mutane ba su gani ba Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama wa yadda zai yana kuma tauyewa ma'ana Allah shine al-mutasarrifu al-fa'il min zalika bi hikmatihi wa adli shine mai tasarrufi mai aikata haka da hikimarsa da adalcinsa yuwassiu ala qaumin ويضيق ويضيق على آخرين wasu Allah ya yalwata musu wasu kuma Allah tabaraka ta'ala ya kuntata musu ya matse dukiyar inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu imani Allah cewa yake yanzu ko ba kwa ganin irin yadda Allah ya shimfida arziki da dukiya ga wasu a cikin ku idan ka gawa ne in aka baka labarin dukiyarsa sai ka ce a shi ku wannan me yayi wa Allah Allah ya bashi wannan kudin idan ka ji talaucin da wani kuma yake fama da shi ga yawan zuwa masallaci sallah ga azumi litinin alhamis sai ka ga kuma talaucin da ya rungume shi sai ka ce ka shi ku wannan me yayi wa Allah Allah ya fushi da shi haka ya bashi cikin talauci a'a al'amari na kuɗi da arziki da yalwa tsari ne na Allah da ganin damansa kawai kawai kamar rabo ne Allah ya jeho shi daga sama wanda yake da shi ya cafka ya karba wani kuma aka jefo yana bacci a lokacin sai bayan ya farka sai je ce ai an yi warwaso shi haka aka yi ce bari mu jira namu Allah ba yana ba da kuɗi da dukiya da mulki da sarauta ga wani ne waiwai don ya fi son sa ba kamar yadda kuma Allah ba yana barin wani cikin matsi da talauci da bukata ba wai dan shi Allah ya tsane shi ba a'a inda haka ne da Allah bai bar manzon Allah cikin talauci ba da sahabbai ba su yi rayuwa ta matsi ba an yi lokacin da sahabbai ana ba da labari wani daga cikin su yake cewa yau waye ma a cikin mu mu sahabbai a wannan lokacin yake da riga guda biyu ai a cikin sahabbai an yi wata rayuwar da ɗaiɗaiku ne suke da riga ma guda biyu da yawansu wani in zai canja kaya sai dai ya ari na matarsa ya yi wanki ya dan sha iska ya makala sannan ya fito masallaci duka sun yi wannan rayuwa kuma suka yi haƙuri Allah ce fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil zalika khairul lil ladina يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون أي المفلحون كباوة نكسا حكينسا نسادة زمنشي داء دبيئة من البر والسلة والمسكين مسكيني كباشي حكينسا منين حكي مسكيني أن تتصدق عليه كيما صدقة كباشي صدقة wabni sabil matafi shi ma ba shi hakkinsa menene hakkin matafi idan guzurinsa ya tsinke a hanyarka a garinka nemi abinci ka bashi nemi masauki ka bashi nemi abin da zai dora ci gaba da tafiya wasu ka ce ibnu sabil din nan ana nufin abdaif bako ne zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine alheri ga waɗanda suke nufin Allah yatlubuna sawab Allah bima ya'maluna masu neman ladan Allah dangane da abin da suke aikatawa wa ulaikumul muflihun kuma waɗannan su ne masu rabauta a wannan ayar Allah ya kasa kowa abin da ya kamata yi kuma a zamantakewar mu mu sani danginmu na kusa da mu suna da haƙƙi akan mu na albirin wasu sada zumunci da kyautatawa ɗan uwanka na jini cikin ku ɗaya ɗan babbanka ɗan kawunka ƙanin babanka ƙanin mahaifiyarka wanda da yake da kusanci da kai ko da jini ko da zamantakewa da makotaka ka ba shi hakkinsa kakka mutu da hakkin wani kakka ci hakkin wani a bika a kiyama ana bin ka bashi miskini in an ce miskini a larabci shine allazi la shay'a lahu yunfiqu alai wanda bai da komai da zai ciyar shine miskin duk wanda ya waye gari ya buga ya buga ya ga a gida bai da komai bai da wani abin da zai bayar sunansa miskini ko kuma yana da abin amma ba abin shi ma ba zai ishe shi ba ba zai ishe yayansa ba shi ma luda shi a layin miskinai duk wanda yake da abinci a gidansa amma abincin ba zai isa ba ku ba shi sadaka ku ba shi zakka kawai idan ka ga ana bayarwa bugalayi ka je Allah ba ka sa'a dan sunan ka mai miskini ko da ku kana da shi amma kuma ba zai ishe ka ba yanzu kaga da yawa daga cikin masu aikin albashi ai miskinai ne ko ba ka bane wallahi dukkan mu miskinai mu yan albashi miskini wanda yana da abin da ba zai ishe shi ba da yawan mu irin rayuwar da muke yi albashin da muke ɗauka bare ishe mu ba baya isa yanzu ka ga Allah ya ce a ba miskini haƙƙi yanzu kai miskinin garin nan waye waye hakkin ka yake kansa gwamnatin da kake aiki a ƙarƙashinta gwamnan da yake da iko da albashinka ko chairman local government da kake aiki a ƙarƙashinsa a ƙara mutane albashi rayuwa ta yi tsada a najeriya zalunci ne a bar mutane suna rayuwa da albashin da suke rayuwa bara da shekara biyu shekara uku a yanzu a ce shi ne ma'aikacin gwamnati zai ci gaba da karba kuma kun sani a cikin ayyukanku da kwangilolinku da mu'amalolinku da kuke kun san kuɗin baya isa to kaga dole ne a ba wa talaka ma'aikaci a ƙara masa wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wane ne miskini wanda yake yana da abu amma baya isansa sa ka je ka yi aiki wata guda a zuwa ɗauki dubu talatin a baka ko ashirin da biyar ko da bakwai ko talatin da bakwai ko arba'in ina jin ko yalan bello za ka je ka bi layi kana siya kullum kana kawowa a yi sa ci ne na wannan arba'in ɗin kan nawa ne kwanan masara don Allah nawa ne kwanan shinkafa don Allah nawa ne buhun wake yau dubu casa'in da wani nawa ne kwanon wake yau suga kwano ɗaya ƙaramin kwano ba babban kwano ba dubu biyu da ɗari biyar babban kwano da jiya shekaran jiya ake sai da shi dubu ɗaya da ɗari bakwai yau ya zama naira dubu biyar da wani to yaya za a yi ma'aikacin gwamnati da yake daukan matsatsen albashi karamin albashi ya rayuwa da wani za ji daɗi kuma ya za a yi ji daɗin gwamnati da take mulkarsa kisa yawanci za ka yi ma'aikata zagin shugabannin suke saboda suna ganin sun dora su akan bala'i musamman gwamnatin tarayya ta ba da dama a ƙara albashin nan ga jihohi wasu jihohin sun makale kuɗin sun ƙi su bayar yalla bai baka bayar ba za ka sauka wani zai zo ya bayar ai ta masa addu'a kai kuma su ta binka da tsinuwa da la'anta in ka ce babu kuɗi to kuma suna ganin inda ake wadaƙa da kuɗi ake kashe kuɗin a wasu abubuwa a banza yanzu ɗan najeriya idansa a buɗe yake yana gane komai yana cin waɗanda suke cikin wahala suke cikin abin tausayi a ƙasar nan su ne ma'aikata gwamnati a najeriya akwai buƙatar a ƙara musu albashi a inganta musu rayuwa gwamnati ta kirkiro hanyoyin samun kuɗi da kasuwanci da yadda za ta haɓaka tattalin arziki da koran talauci a cikin al'umma yana ɗaya daga cikin manufar samar da gwamnati a cikin al'umma amma ba gwamnati ta bar mutane suna wayo Allah sun shiga uku ba ‘ya'yanku suna ɗiban kuɗi maƙudan kuɗi suna wadaƙa da su kuna ta yawo a ƙasashe kuna ta abin da kuka dama kuma duk akan idan mutane ana kallo in an yi magana ku ce ba kuɗi ku yi ƙoƙari ku gyara in uridu illa al-islah mastata'at a kyautata wa mutane gwamnati ku dubi halin da talaka yake ciki alal akalla a bashi abinda zai iya yin rabin wata yana ci kafin ya fara cin bashi amma wallahi dan albashin Najeriya ma'aikacin gwamnatin Najeriya wasu daga ciki ya kamata idan an zo ana ba da zakka su kafa layi kawai don sun cancanta su ci zakka a guje saboda abin da suke ɗauka ba zai iya magance musu komai ba ba za ka taba ganin wannan tasku da tashin hankali ba sai lokacin da kai azumin watan ramadana ka gama goman ƙarshe ta shiga uwar gida ta ce kayan ɗinkin sallah na daga ci kaga sun sun mako mu daga ci eh a sosai ita ma tana kokarin ta nuna maka halin da take ciki ne babu al'amura standard Eh. ba za ka san abin da kake ɗauka baya isan ka ba sai a irin wannan lokaci da iyali za su sa ka a gaba uwar gida tana buƙatar kuɗin ɗinki ita ma amarya tana buƙata ta tsakiya ma tana buƙata suna buƙatar kuɗin takalmi suna buƙatar kuɗin hijabi suna buƙatar kuɗin gazal da dambaki yara su ma akwai nasu layin su ma dai suna buƙata sai ka buga albashinka ka gani ka kashe wutan kai lokacin da bukatu suka yi maka yawa a gida ka duba dan abin da yake shigo maka a ƙarshen wata kaga ba zai iya kashe maka kashi ɗaya bisa goma abin da yake kanka na larura na dole ba a lokacin za ka san cewa kana rayuwa ne a ƙarƙashin talauci Allah ya mana maganin talauci Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka hore mana yadda za mu ɗauki nauyin iyalinmu gaba ɗaya Allah ka tsare mana darajarmu a gaban ‘ya'yanmu da matanmu ya Allah ka ba mu ikon kulawa da su da taimaka musu talauci ko ya Allah ka ba mu hannun ƙarfe da za mu rinka dukan mu kore shi ya Allah ka sa mana katangar ƙarfe tsakaninmu da talauci wani ya ce talauci mutum ne baki mai gizo da turu da turu da annakiya duk wannan sifa ce mutum ne baki mai gizo da toro da tozo ga annakiya Allah kare mu je Allah ma Allah ya mana bayani akan wani dabi'a da shi na mutane kuma mu je وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك
Allah madaukin sarki yana magana akan mu'amala ta mutane dangane da kuɗi da tasarrufi da shi a fassara ta farko ta aya wa ma ataitum bil riban ataitum a kira ibnu kathir ataitum maksuran kenan sauran kuma kamar da Allah ma ya karanta mana ataitum ataitum sunansa a'ataitum ataitum da a'ataitum duk ɗaya ne abinda kuka bayar na riba idan kuma ataitum ne a kirar ibnu kasir maksuran kenan zai zama ma'anarsa wama ji'tum min riban abinda kuka zo ma da shi na riba kamar ya abinda kuka ɗauko na riba kuka bayar ana magana da masu mu'amala da kuɗin ruwa masu harkar bashin riba ko ta banki ko ta gida ko ma ta noma ko ta mema liyarbuwa fi amwalin nas don ya karu duk mai riba dama yana ba da kudinsa ne aidan in ya zo karba ya karu ko liyarbuwa fi amwalin nas a kira'ar ahlul madina da imam yaqub litarbuwa maimakon a litarbu maimakon liyarbuwa litarbu fi amwalin nas bitta'i kenan wa dhammi wa sukun alwayi ala al-khitab liturbu antum wa tasiru zawi ziyada liturbu ana nufin don ku don ku samu riba ku samu riba kai kun bayar ne da naira dubu hamsin mutane sun karba in an zo biyan ku a biya ku da dubu hamsin da biyu ko da uku ko da biyar liturbu antum wa tasiru zawi ziyadatan min amwali nasiya ku samu ƙari shine liyarbu wa fi amwalin nas a kira'ar ahlul madina da yaqub liturbu ma'ana ku samu ƙari wasu kuma suka karanta biliya وفتحها لنصب الواو فلا يربو عند الله to ba zai karu ba wajen Allah fi amwalin nasi karban dukiyar mutane da kuke yi ta hanyar haram ta hanyar ba da kudin ruwa kamar kwace ne a wajen Allah ba zai karu ba sai dai karin azaba malamai sun yi sabani dangane da ma'anar wannan aya da imam mujahid da sa'id bin jubair da imam tawus da imam qatada da imam dhahak da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi wata fassara ba wannan ba waɗannan malaman duk da na gaya mana cewa suke abinda aya take nufi wa ma'atitu min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah suka ce abinda ake nufi shine mutum ne zai ba wa dan uwansa kyauta da niyyar ya ba da kyautan nan in dan uwansa ya tashi biya ya biya shi ninki ka je ka kai wa wani kyautar yadin dubu biyar kana neman ya turo maka na dubu hamsin da biyar daman kai asali ba don Allah kai ba kawai kana yi ne don a biya ka a duniya in ba ku gane ba kamar yanzu ka je ka kai wa sarkin garin ku kyautan zabi guda uku da kwai guda arba'in ka tsuguna kai gaisuwa ka tafi sarki guda ka bashi zabi uku da kwai guda arba'in a'a ka kai masa ne saboda in wata harka ta taso ko za a nemi wani abu a wajensa a tuna da kai a samu ninkin abin da mai ka bayar talaka yana yin wayo ya yi wani babban mutum kyautar wani abu da niyyar yana son in an zo shi a bashi babban kyauta ka saita wani babban mutum mai daraja sai ka samu ɗan turaren ka na dubu biyu mutumin da yake sa turaren naira miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku miliyan kaza turare ai wannan kaɗan ne wani ya ce sun je kasuwa da wani sayayya turare kawai a yar jaka guda ɗaya ya sai turare ya fi na miliyan hamsin turare kawai a shekarar ƙwararrau ya samu wani babban mutum sai ya ɗan miƙa wace irin kare daga ɗan turare na kawa yanzu wannan turaren dan Allah ya bashi ya bashi ne saboda me ya bashi kuɗin da watakila zai kamfanin turare ko ya bashi wani kuɗin da zai ci abinci na shekara guda to a nan gurin abinda nake so ku gane asalin kyautar dama ita wannan ba dan Allah aka yi ta ba ko haka ne ko baka bane to me hukuncinta ya halatta ya halatta an gane ya halatta ka ba wani abu ka ce ka ba shi ne kana jiran ya dan dosana maka abin da ya fi haka malamai suka ce fa'ada ja'izun halali kamar da imam bagawi ya kasu cikin tafsirinsa to amma ya halatta amma ba lada saboda daman ba dan Allah kai ba ya isa ba don Allah kai ba kuma daman jama'a abinda ake neman lahira da shi ana yin sa don Allah ko dan adam mai baka lada ko bai baka lada ba daman kai shi don Allah kai amma abinda ake yin sa don duniya to a biya ka kawai tunda kai daman baka yi tsammanin Allah baka lada ba kuma ba haramun ba ne yanzu misalin tela ne ka je ka kai masa ɗinki ya sha wahala ya maka ɗinki mai tsada bayan ya gama ka karɓa ka juya sai ka ce za a maka addu'a Allah ya baka lada sai tela ya ce a'a sai tela ya ce a'a ni ba na bukata ka ban kuɗi na kawai wallahi bai laifi ba saboda ai daman ba don Allah ya ba don me yayi don kuɗi yayi yanzu ɗinki mutum ya buɗe shago yana ɗinki ana biyan sa wannan aikin na neman lada ne na neman ladan lahira ne ya kuka shiru ne kuka bani kam na neman kuɗi ne ko to wai sai ka zo ka yi abu don a biya ka wai wani sai ya ce wai to kai ba za ka bar wa Allah ba kai ba za ka bari a kiyama a biya ka ba kai ba za ka bari Allah ya baka lada ba a'a ai daman ba kai ne don Allah ya baka lada ba kenan akwai aikin da ake yin sa ba dan Allah ba kuma ya halatta ko ba ka bane kar wani ya zo ya kafe ka da wani ustazanci da wani abu ka za su sauran kowai ya zo ya sai kayanka ya baka faduwa da karaya in kai magana ya ja maka aya da hadisi ko ba ku tsoron Allah ko al'amarin ku ba Allah a ciki ko ba za ku kai baka tuna Allah ne baka neman albarka a a ya labai ai wannan abun siyowa ne da kuɗi na na kasa ni ba ina yi ne don Allah ba da lada ba ina da abin da Allah zai bani lada na daban amma wannan kuɗi na ne ka biya da kuɗi na kawai ina fatan kuna fahimta na kuna ganewa ko to Allah ganar da mu malamai a nan suka ce duk wanda ya ɗauki wani abu kamar wani babban mutum kake so ka saito shi sai ka samu matarsa sai ka ɗan mata ihsani ashe wata kwangila kake nema ko wani alheri kake nema a wajensa to dama wannan isanin da kai daman kai ne dan Allah baka lada a wani abu kake hari na duniya ba laifi bane in kai suka ce fa hadha ja'irun halalan walakinahu la yusabu yawm al-qiyamah ranar kiyama Allah ba zai bada lada ba la yusabu alai yawm al-qiyamah to shine ma'anar fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nas kenan abinda kuka bayar don ku samu ƙarinsa a cikin dukiyar mutane wannan fassara ta biyu kenan ku rike fassara farko da nayi ko can muna magana kan riba wannan kuma ana magana kan mu'amala ne to in dai a wajen Allah ne babu lada ina fata ana fahimta to amma wannan hukuncin ya shafe ni ni da kai ne kadai amma in manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi kuma haramun ne a kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya haramta masa irin wannan kyauta saboda Allah ya ce da shi wala tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir wala tamnun tastaksir ay la tu'ti wa tatlub akthar mimma ataita ya Muhammadu kada ka bayar da wani abu kuma ya zama kana jiran a baka sama da abin da ka bayar kai a karan kanka kakkai to kenan kaga abin da mata suke yi na kaiwa barka idan mace ‘yar uwarta ta haihu ta ɗauki a tamfa ta kai ko? Ko wacce ta kai ɗari biyar tana nufin ita ma ita ta zo haihuwa a biya ta ko a ninka mata. Ko ba haka ba ne? To daman ai ba don Allah ta yi ba. To tun da ba don Allah ta yi ba, a biya ta abin da ta bayar ko a ninka mata ko a biya ta? amma fa a lahira ba ta da lada yaushe ne ne zai zama haram saboda wasu malaman suna ba da haramci akan wani abin da mata suke taje ta ba da ɗan kwali tana jiran zani ko ta ba da zani tana jiran a kawo mata wani zanin ko kuma ninki har rubutawa suke mata duk matar da ta kai wa ‘yar uwarta barka ta kai mata atamfa ko ta kai mata ɗan kunne ko ta kai mata kaza in sun dawo fa rubutawa suke saboda tana dubawa da cikinta ya zo tana duba ta jira dawa-dawa ita kuma ta kaiwa har ma cewa ake duk matar da take so a kawo mata kayan barka a tara mata da yawa to ita ma ta bayar to waɗanda suke haramtawa sun ɗauka cewa matan don Allah suke yi a'a in dai kyautar dan Allah ne ai ba zai yi ka ba wa mutum kyauta kuma ka yi dan Allah kuma ka ce sai ya biya ka ba ai Allah ne mai biya to amma tun da ba dan Allah bane dan abu ne na duniya na neman duniya wannan babu laifi wa ma atitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah ina fatan kuna fahimta to amma akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haramun ne imam an-nakhai yace huwa ar-rajul yuti sadiqahu aw qaribahu liyaksura malahu wa la yuridu bi wajhi Allah abin da ake nufin wa ma atetun min riba liyar wa fi amwalin nas fala yarbu inda Allah yace abin da ake nufi shine mutum ya bada abokinsa wani abu na kuɗi ko ya bashi wani abu shi fa asali ba wai Allah yake nufi ba kawai ya bashi ne dan ya samu karuwa kawai wani na kyautata ma ni nima saboda nan gaba ka kyautata mun saboda yadda na yi maka ina fata ana fahimta wasu malaman suka fassara irin su imamu shabi وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله فسر إمام الشافعي هو الرجل يلتزق بالرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه mutum ya makale wa ɗan uwansa mutum ya yi tafiya da shi ya ci mai hidima ina fata ana fahimta ya zuba dukiyarsa don ya taimake shi yana neman taimakonsa laliwaci la ba dan Allah bane to fala yarbu inda Allah babu wani lada a wajen Allah daman ba dan Allah kai ba li'annahu lam yurid bihi wajh Allah wannan daidai yake da abin da 'yan siyasa suke yi cewa idan wani yana neman gwamna wani ya kace mai naira biliyan 100 wani yana neman sanata wani ya kashe masa miliyan kaza wani yana neman kaza idan an so za a iya dora wannan abin nan fassara daman na baka ne don neman duniya na baka na taimaka ma kai ma idan ka samu idan na zo wani alheri ya zo ka tuna da ni ne ma kai min kokarin ka ne imam sha'abi ya ce fa yakhdimu wa yusafir ma'ahu fa yaj'al lahu ribha malihi iltimasa aunihi ya zuba masa dukiyarsa saboda kana jiran in an ci gwamnatin kai ma a baka a taimaka maka wannan bayi da lada a wajen Allah saboda daman ba dan Allah ya yi ba da aka aina yake neman ladansa a duniya idan an ci gwamnatin an biya ka ka huta idan ba a biya ka ba shikenan daman kamar caci ce ina fatan kuna fahimta da haka idan ka ga wani yana neman wani abu na abin alheri kaga za ka ɗan makale masa ka ɗan bi shi haka ko da raka shi kake baka da kuɗi a rinka ɗan yi da kai dai haka kana yawan buga waya kana cewa Allah ba muna tare da kowa ne kana neman an samu a maka yayyafi to wannan ba laifi wannan kuma ba shine ake nufin in ka zo zaɓe ka ƙi zaɓen mutum ka zaɓe shi don abin da zai baka ba ba shi ake nufi ba kar wani ya sha kuɗa karatun ba irin wancan ba kun fahimci wannan wa ma ataitum min zakatin to sai kuma abin da kuka bayar min zakatin min sadaqatin kenan turiduna wajha Allah wanda kuna nufin Allah kuna nufin kun yi don Allah daman duk wanda ya bada sadaka ba dan Allah yake nufi ba wanda ya bada zakka ma ai dan Allah yake nufi fa ulaika humul mudhifun to waɗannan su ne wanda Allah zai ninka musu ladansu yudha'afu lahum as-sawabu Allah zai ninninka musu lada fa yu'tawna bil hasanati ashra amsalha kyakkyawan aikin da suka yi sai a basu ninki ninki goma dan haka kenan duk abin da kai dan Allah shine zaka samu lada a wajen Allah wanda kuma kai ba dan Allah ba iya ladan ka na duniya ne kawai Allah muke roƙo ya ba mu ikon yin aiki dan shi idan kuma mun yi dan duniyar to Allah ya sa mu samu sakayyar a duniyar Allah ya taimake mu samu cikin imani bari mu dakata a nan saboda kurewar lokaci insha Allah gobe za mu tashi aya ta 40 kuma za mu yi kokari na ga mun kammala surar nan za mu iya kammala ta gobe kanta da yawa to Allah ya taimake mu Allah ya sa muna da rabo wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna addu'a wa Baffa Ibrahim Eskimo, kaga duba ya rasu, Allah ya ɗauki ransa ina jin bai fi wata a kabari ba, duba yadda Allah ya masa sakayya ga ɗansa ya zo yana jan alƙur'ani. Yanzu haka yana kwanci a cikin kabari, Allah yana kai mai salada, wannan yana nuna wani abu, yana nuna muhimmancin uba ya gina ɗansa akan ilimin addini. zai zama maka sadaka jariya yana kwance a kabari yaron nan yana karatu Allah yana kai masa lada muna fatan Allah ya fi mahaifinka Allah kuma ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makoma wassalamu alaikum